الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد العولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا أكغوة جماد الأولى hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alif da dari hudu da arba'in da biyar sha bakwai ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da uku insha Allah za mu ci gaba da karatu na darasinmu a cikin littafin ashama'ilul muhammadiyya wal qasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al imam at-tirmidhi idan ba mu manta ba muna babu ma ja'a fi dahiki rasulillah sallallahu alaihi wasallam babin da yake mana bayani akan dariyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai hadisi na ɗari biyu da talatin hadisin abu ammar al-husain ibn huraisi da ya ce an ba'ana waki'u sana al-a'mash an al-ma'rur bin suwaidi an al-ma'rur bin suwaidi an abi zarr radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآكر رجل يدخل من يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه سجار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له أملت كذا يوم كذا وكذا وهو مكر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنا فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه wannan hadisi mun karanta shi mun fassara shi hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wanda wannan hadisi yana da darussa a ciki da fa'idodi abinda hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na san farkon wanda zai shiga aljanna na san ƙarshen wanda za a fito da shi daga wuta ya shiga aljanna da a zo da wani mutum ranar alkiyama sai a kawo masa ƙananun laifukansa sai a ɓoye manya-manya sai a ce kai ka aikata kaza ranar kaza da kaza sai ya tabbatar ya ce shi ya aikata yana tausayin idan an kawo masa manya-manyan zunubansa yaya zai tsinci kansa sai a ce duk mummunan aikin da ya aikata a ba shi lada a gurbin wannan mummunan aikin sai ya ce to ai ina da manyan zunubai ban gansu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari sai ya yi dariya har sai da fiƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana sabila da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin irin rahaman ubangiji da jin kan ubangiji to wannan yana nuna mana Allah ubangiji mai tausayin bayinsa ne Allah Ubangiji mai jin kan bayinsa ne, Allah mai gafarta ma bayinsa zunubansu ne duk girman zunuban in dai sun nemi gafaran Allah. Shi yasa daga cikin addu'o'in da magabata suke suna cewa Allahumma ja'al hasanatina hasanati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghatta Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al sayyi'atina sayyi'ati man abghatta ya Allah ka saka kyawawan laifukanmu kyawawan laifukan wanda kake son su ne ya Allah ka saka kyawawan laifukanmu ba kyawawan laifukan wanda kake kin su bane saboda idan Allah yana son ka to duk girman laifinka karami ne a gaban rahamansa amma idan Allah yana fishi da kai duk kankantar laifinka babba ne a gurin ubangiji shine abin da ibnu ata'illahi sakandari yace لا كبيرة إذا قابلك عد فضله ولا سجيرة إذا قابلك إذا قابلك إحسانه هو إذا قابلك فضله هو أكثر هكا لا كبيرة إذا قابلك فضله ولا سجيرة إذا قابلك عدله باب وني دجر من ليفيتو باب بابني أقول الله إذا الله زي zai fuskance ka da jin kansa da falalansa sannan duk kankantar laifi babba ne a gurin Allah idan dai Allah Ubangiji zai hukunta ka da adalcinsa saboda haka a koda yaushe muna jin laifukan mu cewa laifukanmu laifuka ne na wanda Allah Ubangiji zai ji tausayin su ya ji kansu akwai wannan kissan a zamanin annabi Musa alaihi salam suna fama da fari suka kawo kuka ma annabi Musa annabi Musa alaihi salam ya ce za a fita roƙon ruwa aka fita roƙon ruwa mutane sama da dubu saba'in suka fita roƙon ruwa da aka je aka yi addu'a ruwa bai zo ba sama babu hadiri annabi Musa ya ce ya Allah mun roƙe ka mun roƙe ka baka ba mu ruwa ba sai Allah ya ce ya Musa a cikin ku da akwai wani mai sabo da ya shekara arba'in yana yin laifuka yana saba mu don haka ba zan shayar da ku ruwa ba har sai wannan bawan da ya shekara arba'in yana saba mun sai ya fito saboda haka ka yi kira cikin waɗannan jama'a ka ce musu idan a cikinsu mai saɓon Allah nan yana nan ya fito ya bayyana kansa idan bai fito ba Allah ba zai shayar da wannan al'ummar ruwa ba annabi Musa ya ɗaga murya sai annabi Musa ya ce ya Allah ya zan yi injiyar da mutane dubu saba'in murya nan sai Allah ya ce ya Musa kai ka faɗi abin da za ka faɗa mu da mu isar kunnan kowa kowa ya annabi Musa sai ya yi shela ya ce ya ku jama'a Allah ya ce ba zai shayar da ku ruwa ba har sai wannan da ya shekara arba'in yana saba masa ya fito ya kai wanda kake saba ma Allah ka fito daga cikin wannan al'umma domin Allah ya ba su ruwa sai shi mai aikata laifin ya gane shi ne mai laifin dan ya ga ba wanda ya fito sai ya rufa kansa a cikin rigansa ma'ana sai ya ɗaga kamar rigansa sai ya rufa kansa sai ya ce ya Allah shekara arba'in ina saba maka ka suturta ni baka bayyana ni ba ali yau matafdahu ni Allah yanzu yau za ka kunyata ni ka tona asiri na sai ya ce Allahumma tubtu ilayka faghfirli ya Allah na tuba ka gafarta min ka yafe min can kawai sai aka ga sama ta dau hadiri sai ruwa ruwa ruwa ruwa annabi Musa sai ya ce ya Allah mun ga an ba mu ruwa sannan kuma me laifin bai fito ba me ya faru ya Allah sai Allah ya ce ya Musa saqaitukum billazi mana'tukum na shayar da ku ruwa dalilin wanda na hana ku ruwa saboda shi ya yi zunubi ya nemi gafara na kuma na gafarta masa sai annabi Musa ya ce ka bayyana mun shi na ganshi ya Allah sai Allah ya ce ya Musa asana fasatarna alaihi ko fasatarnahu afa in taba alaina fadahnahu ko afa in taba ilaina fadahnahu ya Musa ya yi laifi ma mun masa sutura yanzu kuma ya nemi gafaran mu sai mu tozarta shi mu bayyana shi to haka Allah ubangiji yake sattarul uyub gaffaruz zunub allamul guyub ba dadin suturan da Allah ubangiji ya lullube mu da shi ba to da babu wanda za ka iya ɗaga ido ka kalle shi don kowa yana cuɗanye da laifi da zunubai masu yawa saboda haka Allah mai sutura ne Allah shine mai gafara Allah shine mai jin kai Allah shine mai rahma ba abin da Allah yake so kamar ya ga zuciyanka yana kaskantar da kai a gaban martabansa da jalalansa idan Allah ya ga haka to duk girman zunubinka Allah ubangiji zai yafe maka zai suturta maka Allah ya suturta mana to duk wannan yana babin irin yadda Allah Ubangiji yake tausayin bayan sai yake jin kansu akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda Abu Dawud yana da wannan hadisin aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamba wannan hadisin da manzon Allah ya ce Allah Ubangiji ya ce wa mala'ikunsa ya ku mala'ikuna wani bawa na yayi zunubi sai ya gane yana da Ubangiji mai gafaran zunubi ya nemi tubana ku shaida na gafarta masa wani lokaci mai yawa sai Allah ya sake ce ya ku mala'ikuna aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu biz-zambi thumma 'aba wastaghfarani fashhadu anni qad ghafartu lahu ya ku mala'ikuna bawana yayi zunubi ya san babu mai gafarta zunubi sai ni Allah ku shaida na gafarta masa a'a Allah sai ya sake ce aznaba abdi zamban ma'ana bawan sai ya sake aikata zunubin Allah sai ya sake ce aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu biz-dhanbi fashhadu anni qad ghafartu lahu bawa na ya aikata laifi sai ya san yana da ubangiji mai gafarta laifi he ya nemi gafara na ku shaida na gafarta masa sai Allah ya ce ya ku mala'ikuna ku shaida wannan bawa daga yau duk laifin da ya aikata na gafarta masa ba zan sake kama shi da wani laifi ba to haka rahman Allah yake da jinkan Allah amma kar ka sakankance ka miƙa kafanka kana tunanin rahman Allah rahman Allah a ka hada tsakanin alkhawf war raja dan Allah da rahmansa bai Allah ubangiji ya tana da rahmansa ne domin ya ji kansu da shi to kaga da akwai irin wannan gaba daya wanda suke da yawa misali hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce ku din nan ba za ku na aikata zunubi ba da Allah ya tafiyar da ku ya kawo waɗanda za su aikata zunubi su nemi gafaransa ya gafarta musu ma'ana Allah dai yana son tuban Allah shi ya halicci tuba domin ya gafarta zunubi saboda Allah ya san mu mu karkatattu ne ko ba haka ba saboda haka Allah mai rahama ne mai jin gani kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa rabbiyal ghafuru dhur rahma Allah mai gafara ne mai jin kai ne saboda haka idan muka tsaya a kofan Allah Allah ubangiji zai gafarta mana zunubin mu aka ce ranar alkiyama Allah ubangiji zai yi hukunci ma wani mai laifi da cewa a kai shi wuta an kama shi za a kai shi wuta sai yana waiwaye yana juyowa sai Allah ya ce wa mala'iku ku tsaya shin a cikin kyawawanka da aka baka a littafinka akwai abin da kaga an rage ba a rubuta ba shi wallahi Allah komai ka rubuta baka rage komai ba shin a cikin munananka akwai abin da kaga an ƙara maka wanda baka aikata ba wallahi Allah komai da ka rubuta haka ne na aikata Allah sai ce to waiwayen me kake yi ba a maka adalci bane sai ce ya Allah tsammani na da kai shine ba ka azabta da ni ba tsammani na da kai shine ka ji kai na kamar rahma Allah sai ce a kai shi aljanna na ya fi masa shi Allah abin da yake so shine ya ga zuciyanka munkhadi'un munkhadi'un li azamati uluhiyyatihi yana kaskantar da kai ga azaman uluhiyyansa kana kuma inqiyadi da ubudiyyanka zuwa ga Allah ka san kai bawa ne to wannan insha Allahu ana kyautata zaton cewa idan ka tsaya tare da ubangiji da girmama rububiyansa tare da tafiya cikin ubudiyanka to Allah ubangiji zai ji kanka kuma Allah ubangiji zai rahamce ka Allah ya ji kanmu kuma Allah ubangiji ya rahamce mu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam حدثنا أحمد بن مني سنا معاوية ابن عمرو سنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي هازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما هجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني منذ أسلمت إلا ضحك أحمد بن مني يا با ملاباري معاوية بن عمرو يا با ملاباري دغ زائدة دغ بيان دغ قيس بن أبي حازم دغ جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ياتي ما حجبني رسول الله sallallahu alaihi wasallama munzu aslamtu tun lokacin da na musulunta annabi bai taba zuwa ban taba zuwa gun manzon Allah annabi ya mayar da ni yace a annabi yace kar na iso gurin sa ba ma'ana annabi ya hana ni karasowa gurin sa tun da na musulunta bai taba yi ba wala ra'ani kuma bai taba gani na ba منذ أسلمت إلا تبسمت تل لوكتين لنا مسلمت دل لوكتين دي غني إلا ضحك كي إلا ضحك في ياي داريا ياي مرمشي إن يغني to halin manzon Allah shine idan mutum ya tuba daga laifi annabi baya maimaita wannan laifin yayi masa intiqami baya yi idan ka tuba daga laifi ko ka musulunta to duk laifukan da kai kafin musulunci an yafe maka ku duba girman rahaman annabi da jin kan annabi da Allah ubangiji da shi cikin alqur'ani bil mu'minina ra'ufur rahim yanda daga cikin wanda suka fi kowa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su musulunta akwai Abu Sufyan da matansa Hindu wanda duk ya kuku wannan da kashe sahabban annabi da aka yi a Badar da wanda aka kashe a Uhudu da baffan manzan Allah sayyiduna Hamza da aka kashe shi aka farka zuciyansa aka ciro hantansa aka cinye aka yi musla da shi wahashi shi yayi wannan laifin amma da ya musulunta shi kenan ba a masa wani laifi wani intiqami akan wannan abun ba an yafe masa an yafe masa da ya musulunta hindu da ta musulunta an yafe mata duk wanda suka yi laifi wanda suka musulunta an riga an yafe musu an ɗauki al'islamu ya jifu ma qablahu musulunci yana yafe abin da wanda yake gabanin musulunci duk laifin da ka aikata kafin musulunci Allah ubangiji in ya ga dama kafin musulunci Allah ubangiji ya ga dama ya shiryar da kai to shikenan Allah ubangiji ya yafe babu wani mu'akhadha da Allah ubangiji zai sake yi maka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan sahabi yace ma hajabani rasulullahi munzu aslamtu tun lokacin da na musulunta manzon Allah bai hana ni zuwa gurin sa ba wala ra'ani munzu aslamtu illa dhahika tun lokacin da na musulunta annabi duk lokacin da ya gani in kan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya dariyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine murmushi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka idan mutum ya maka laifi ka masa uzuri kar idan mutum ya maka laifi ka yafe masa kuma daga baya ka zo kana aibata shi ko kana ɗaure masa fiska ko kana kawar da kai gabarinsa a'a musulunci ya karantar idan mutum ya yi laifi ya tabbatar da laifinsa ka yafe masa to an shige wannan wajen har abada ba za ka sake ɗaga wa mutum wannan laifin ba kuma ƙiyamna addinin musulunci ya nuna ka yi musanyen mummuna da kyakkyawa akwai wani kissa wanda yake nuni zuwa ga falalan sayyiduna aliyu zainul abidin da muhammad ibn hanafiya ibn hanafiya muhammad ibn hanafiya dan sayyiduna aliyu ibn abi talib ne shi kuma sayyiduna aliyu zainul abidin dan sayyiduna husaini ne sai wani abu ya faru na misunderstanding tsakanin sayyiduna aliyu zainul abidin da muhammad ibn hanafiya sai muhammad ibn hanafiya ya rubuta wasiƙa zuwa ga sayyiduna aliyu zainul abidin yana ce masa ya ali zainul abidin na rubuta wannan wasiƙa zuwa ga ni dan wata mace ce daga kabilan hanafiya kai kuma jikan wata mace ce wanda manzon Allah ya haife ta da za a cika duniya da irin mahaifiyata to ba da su kai mahaifiyanka ita ɗaya ba wato kakanka ita ɗaya ba sai da tuna Fadima kenan saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khairukum man bada bis salam fiyayyen ku shine wanda idan ya haɗu da mutum yake fara yi masa sallama don haka ina son ka tabbatar da kai ne mafi alkhairi a gare ni mu haɗu ka fara mun sallama suka haɗu kuwa sai na ali zan labidin ya je ya bi shi har gurin da yake je ya masa sallama ya gaida shi khairukum man bada abi salam idan an samu matsala to kar ka zauna kai ka ɓata rai a'a wanda aka samu matsalan ka je ka fara yi masa sallama sai dai idan ka gama yana son ya walakanta ka ne ko yana son ya tozarta ka ko in ka masa sallama ba zai ansa ba to sai ka rabu da shi tabiya da Allah bai yarda maka ka kaskantar da kanka a gaban wanda ba zai ga martabanka ba amma idan wani abu ya faru tsakaninka da wani kai idan ka je ka fara masa sallama ba gazawa bane khairukum man bada bis salam sai mu dauki izna cikin wannan qadiyan ta sayyidina Ali Zainul Abidin da kuma sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiya yanda shi kansa sayyidina Ali Zainul Abidin ya tashi ya je yayi sallama ma Muhammad ibn al-Hanafiya aka warware matsalan gabaki daya shi zaman rayuwar duniya baya nufin cewa ba za a zauna ba a samu matsala ba idan ka ce za ka zauna da mutumin da ba za ka samu matsala da shi ba a duniya to ba za ka zauna da kowa ba ba za ka zauna da kowa ba domin kai din ma kana da matsala haƙuri da kai mutane suke saboda haka kai ma haƙuri da mutane za ka yi ya ayyuhal ladzina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun mu guji yawan zato saboda da yawa mukan hukunta masoyanmu da zato mu muke zaton haka sai mu musu hukunci da haka kawai sai mu mayar da su kuma abokan gabanmu mutum ya yi sama da shekara goma na maka hidima ya yi sama da shekara ishirin yana maka alkhairi rana ɗaya akan zatonka ko zarginka ko kaga yana mu'amala da wani wanda dan baku jituwa kawai ka yanke alaka da shi ka ka mayar da shi abokin gabanka wannan ba daidai bane ba wayewa bane ba sanin rayuwa bane duk wanda ya san rayuwa kuma mutumin da ya san duniya ya san rayuwan duniya yake neman nasara a duniya to baya mayar da mutane su zama abokan gabansa in ya ga mutum yana gaba da shi ma zai canja shi domin ya dawo masoyinsa kamar yadda annabi ya ce a habib habibaka haunan ma a sa'an ya kuna bagidaka yauman ma wa abgid bagidaka haunan ma a sa'an ya kuna habibaka yauman ma maƙiyinka kar ka yi kiyayya da shi ka ce babu ni ba shi har abada a'a wata rana zai iya zamowa masoyinka ya cece ka cikin wani bala'i saboda haka a ji a hankali ana kyautata zato ana kyautata alaka zamantakewa baya nufin ba za a samu matsala ba amma idan an samu matsala me ake so mu yi uzuri ma juna mu guji zato mu guji zargi mu guji riko wannan duka abu ne da ba yi da kyau addinin musulunci ya hana in kana son ka yi nasara a duniya to ka guji zato da zargi da hukunta mutane da abin da kawai zuciyanka ya shirya maka kawai a ranka sai ka ji wani maƙiyina ne haka kawai sai ka kulla ka ce wani maƙiyina ne ai wani ne yake bani matsala wani shine kaza ko wani ne ya zo ya ce wani ya ce kaza a kanka to wanda ya zo ya ce wani ya ce kaza a kanka shi ya cutar da kai ba wanan ba saboda shi wanda ya ce kazan a kanka ya jefe ka da kifiya ne kifiyan ya same ka ba shi kuma wannan ya dauko ya zo ya soka maka mu guji jin jita-jita muna hukunta mutane da jita-jita saboda hukunta mutane da jita-jita zai raba mu da masoyanmu al-mukhlisun wanda suke tsantsance mana soyayya suke son mu saboda Allah an gane ba saboda haka wannan yana nuna maka sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wani abu ya shiga tsakaninsa da wani to annabi baya ci gaba da ruko ya ci gaba da intiqami yace ma hajabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam منذ aslamtu wala ra'ani منذ aslamtu illa dhahika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai toshe ni ya hana mun zuwa zuwa gurinsa ba tun lokacin da na musulunta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bashi haka aka maka Allah bashi kawai bashi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba gani na ba in ya gani sallallahu alaihi wa sallama zai yi dariya ma'ana zai yi murmushi manzon Allah taliqul wajhi حدثنا أحمد بن مني سنا معاوية بن عمرو سنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما هجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم wala ra'ani منذ aslamtu illa tabassama wannan ruwayan duka iri ɗaya ne wannan ruwayan wato abin da yace a ruwaya ne na jarir yace tun lokacin da na musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hajabani bai hana ni zuwa gunsa ba kuma tun lokacin da na musulunta manzon Allah idan ya ganni yakan yi murmushi sallallahu alaihi wasallam حدثنا هناد بن السري ثناء أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آكر أهل النار خروجا رجل يخرج منها ضحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أكذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أكذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمن تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وأشرت أضعاف الدنيا قال فيقول أتذكر مني وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه نعم wannan hadisin Hannad ibn Sirri Abu Muawiya ya bamu labari daga Al-A'mash daga Ibrahim daga Ubaida As-Salmani daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni la a'rifu akira ahli an-nar khurujan na san karshen wanda zai fito a cikin yan wuta a sashi a aljanna rajulun yakhruju minha dhahfan wani ne zai fito daga aljanna a fito da shi daga aljanna yana tafiya zuwa mene daga wuta zuwa aljanna fayuqalu lahu sai a ce masa in talik ka tafi fadkhul aljanna ka je ka shiga aljanna qala yace fa yazhabu li yadkhul aljanna sai ya tafi dan ya shiga aljanna fa yajidu an-nasa kad akhadhu al-manazila sai ya samu mutane kowa ya rarrike burinsa a aljanna kowa ma'ana bai samu guri ba kenan ko fayarji sai ya dawo fayaqulu sai ya ce ya rabbi kada akaza nasul manazil ya Allah mutane duk sun rike gujin su a aljanna din fayuqalu lahu sai a ce masa atazkuru zaman allazi kunta fihi zaka iya tuna zamanin da kai rayuwa a ciki a duniya fayaqulu sai ya ce na'am eh zan iya fayuqalu lahu sai a ce masa to tamanna kayi buri kayi burin abin da kake so fayuqalu lahu sai a ce masa فإن لك فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف أضعاف الدنيا abin da kai buri a ranka an baka kuma za a baka ninkin duniya kashi goma duniya gaba ɗaya za a ninka maka kaman ta goma kawai wannan ƙarshen wanda ya fito daga wuta ne aka saka shi a aljanna aka ce yayi burin abin da ya ga dama a zuciyarsa yayi buri aka ce an baka burinka sannan kuma za a baka duniya ninki goma kuma kar ku zaci kawai al'amarin Allah kun fa yakunu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun kawai cewa da ai kasance sai ya kasance babu abin da zai gajiyar da Allah ba abin da Allah ba zai iya ba babu wani abin da Allah ba zai iya ba ma wani mutum ba abinda kawai abinda an haramta ma wani shine annabi Muhammadu matsayin manzon Allah da kuma nubuwa da risala an riga an rufe kofarta amma duk wani abu wanda kake tunanin ba mai yiwa bane to mai yiwa ne a gurin Allah saboda shine fa'alul lima yurid alqadiru ala ma yasha ya fito daga wuta ya je aljanna ya samu dukka an ciccika guri kowa na gurinsa ya ce ya Allah ai kowa ya rike gurinsa ni ban ga gun da zan shiga ba Allah sai ya ce za ka iya tuna zamanin da ka rayu in ya tuna zamanin da ya rayu sai a ce to ka yi buri sai ya yi burin abin da yake son ya samu sai a ce to an baka burinka kuma an baka ninkin duniya goma tsabar rudewa sai ya ce a taskaru minni wa antal malik Allah kana tsokana na sai da ladabin magana da Allah fasaran da a taskaru minni shine da aka min izgili ne a taskaru minni ya Allah tsokana na kake yi ya rabbi ya Allah kala manzan Allah ya ce kala sai sahabin ya ce fala kadara aitu rasulallah na ga manzan Allah zahika yana dariya hatta badat nawajizuhu har sai da fiƙoƙin manzan Allah suka bayyana wannan yana nuna maka cewa wato Allah ubangiji mai kyauta ne shine alwahabu shine fa'alun lima yuridu shine la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wannan duk shine Allah kuma manzon Allah yana son ya ga mutane suna cikin rahman Allah da jinkan Allah manzon Allah baya son ya ga musamman al'ummarsa suna cikin azaba ko suna cikin mawuyacin hali baya so manzon Allah rahmatan lil alamin yana son ya ga kowa ya shiga cikin rahman Allah kowa ya shiga cikin kulawa da jinkan ubangiji amma ne kada Allah kuma shine abin da zaka tarar أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني yanda kace zaton Allah haka zaka tarar da Allah kuma Allah yana tare da kai bisa abin da kake zaton sa in kana zaton zai ji kanka to zai ji kanka in kana zaton zai azabtar da kai to kila zai azabtar da kai kawai ka fuskanci Allah in ka je gurin Allah kana tafiya to da sauri Allah zai tarbe ka in ka kusanci Allah da taki to Allah zai kusance ka da zira'i haka Allah yake zan Allah ya yi dariya har sai da fiƙoƙinsa suka bayyana sabila da wannan bawa da zai fito daga wuta zuwa aljanna a je a bashi duk burinsa sannan kuma a bashi ninkin duniya kashi goma wannan duka yana babin rahman Allah Allah ya lullube mu da rahmansa Allah ya lullube mu da rahmansa rahman Allah shine kadai abin da zaka nema shine kadai abin da zaka fake da shi baka da wani tsimi baka da dabara sai ga Allah baka da wani aiki da zaka bigi kirji da shi a gurin Allah ka ce ni saboda wannan aikin Allah zai ji kaina baka da shi abin da zaka ji a zuciyanka shine Allah ubangiji mai rahama ne kana son ya ji kanka ya maka rahama sabila da rahmansa saboda aikin ka ba zai kai ka ba kafafanka da jin cewa kai mai bautan Allah ne ba zai kai ka ba shi yasa ka bi Allah idan baka bi Allah ana zaman lafiya ba to za ka bi Allah ka tuna da Allah a lokacin da ba zaman lafiya man lam yuqbil alayhi bi mudafafatil ihsan qida ilayhi bi salatil imtihan wanda bai nufi Allah ana zaman lafiya ba sabila da kyautata wanda Allah yake masa da ni'iman da Allah ya masa idan baka bi Allah saboda wannan ba to Allah zai daure ka da sasari na jarraba wanda dole sai ka zo ka bi Allah ta wannan shine zaka ga mutum Allah ubangiji ya masa ni'imomi bai gode ba amma azaba yana samun sa ko rashin lafiya ko talauci to nan ne zaka ga an koma an dauki calbi an koma ana zuwa masallaci an koma ana neman gafaran Allah man lam yuqbil alaihi bi mulatafati al-ihsani qida ilayhi bi salatil imtihan in baka fiskanci Allah ana zaman lafiya ba to jarrabawa zai sa ka zo ka bi Allah dole saboda haka abin da ake so shine ka ji cewa Allah ubangiji mai rahma ne kuma mai jin kai ne kuma rahmansa kake nema kuma jin kansa kake nema ba dan rahman Allah da jin kansa ba to da gaba ɗayan mu azabtar da mu Allah zai yi lan yudkhila ahdakum aljannata amalu ba wanda aikin sa shine zai kai shi aljanna sahabbai suka ce har kai annabi ya ce ni ma sai Allah ya lullube ni da rahmansa to kaga kuwa annabi ai shine rahman Allah gaba ɗaya ko وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يسكى متكين تنسى حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن علي بن ربيع قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما ودع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم دهك فقلت له من أي شيء دهكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء دهكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره نا حديثي ني نا قتيبة بن سعيد da ya ce abul ahwas ya ba mu labari daga abu ishaqa ali ibn rabi'a ya ce na ga sayyiduna ali ibn abi talib utiya bi dabbatin an zo mishi da dabba an zo mishi da abun hawa liyar kaba hade hau falamma wada a rijilahu fi rikabi da ya daura kafansa akan abin hawan kala sai ya ce bismillah sai ya ambaci sunan Allah falamma tsawa ala zahriha da ya hau ya daidaita akan bayan abin hawan kala sai ya ce alhamdulillah sai ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun wannan shine addu'an hawa abin hawa in ka hau mota sai ka karanta wannan addu'an ka ce bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan shine addu'an hawa abun hawa sayyidina ali da ya hau sai ya karanta wannan addu'a din summa qala sai yace alhamdulillahi talafan yace alhamdulillahi sau uku wallahu akbar talafan ya fadi allahu akbar sau uku سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك sai sai dina da ya gama karantawa sai aka ga yayi dariya ma'ana yayi murmushi fa qultu sai nace min ayyi shay'in da hikta ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin me yasa kai dariya qala sai yace ra'aitu rasulullah na ga manzon Allah sana'a kama sana'atu da zai hau abin hawa sai yayi irin yanda nayi sun bahika sai na ga yayi dariya bayan ya karanta abin da na karanta fa qultu sai na ce min ayyi shay'in da hikka ya rasulullah kai na tambayi annabi na ce me yasa kai dariya qala sai annabi yace inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ahadun ghayruhu Allah yana jin daɗi Allah yana jin mamaki daga bawansa da bawan ya ce ya Allah ka gafarta min zunubi na kuma a zuciyan wannan bawan yana jin babu wanda zai gafarta zunubinsa in ba Allah ba ma'ana Allah yana jin daɗi Allah yana mamakin ka ka zo ka ce Allahumma gfirli zunubi a zuciyanka kana jin Allah zai gafarta zunubinka abinda Allah yake so cikin addu'a shine yaqin ud'u Allah wa antum muqinina bil ijaba ko muqinuna bil ijaba ku roki Allah a zuciyanku kuna sakankance Allah zai amsa addu'anku kar kana roƙon Allah kana jin cewa kai anya ko zan iya samun wannan abu a to gaskiya da wuya ka samu sabila da zatanka shine Allah zai kaddara maka mafi yawa abinda kake zato ana inda zan yi abdi amma idan ka roƙi Allah bil yaqin da yaqini a zuciyanka kana jin Allah zai yi to Allah ubangiji zai yi amma idan ka roƙi Allah a zuciyanka kana jin wannan abu ba mai yiwa bane ka saka shakka a cikin al'amarin to wannan abu zai iya zama wa ya wahala idan da ka roƙi Allah kawai ka roƙe shi kana da yaqini kuma ko ka roƙa baka ga an amsa addu'anka a lokacin da kake tsammani ba to kar ka ɗaga hankalinka saboda da yawa muna roƙon Allah idan mun yi addu'a sai mu ga bukata bai biya ba mu sake yi mu ga bukata bai biya ba mu sake yi mu ga bukata bai biya ba akwai wani abin da Allah ya boye a cikin hikimansa mu ba mu sani ba Allah ubangiji yanda yayi alƙawarin zai amsa to zai amsa din amma kai baka sani ba shine abin da Ibn Athaillah Sakandari yace لا يكن تأخر عمد العطاء مع الإلهاء في الدعاء موجبا لعفك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد jinkirin amsa addu'a kada ya saka a damuwa tare da ka dage kullum sai ka roki Allah amma kullum damuwan bai kare ba to kar ya saka ɗebe tsammani sabila da Allah Ubangiji ya maka da manin zai amsa addu'anka a lokacin da ya ga dama ya ce zai amsa kuli du'uni astajib lakum ku roƙa na baku ya yi alƙawarin zai amsa amma a lokacin da shi ya ga dama ba lokacin da kai ka zaɓa ba da kuma abin da shi ya zaɓa maka ba abin da kai ka zaɓa ma kanka ba saboda haka idan kai roƙi Allah ka ga jinkiri to haza la ya'ani Allah bai amsa addu'anka ba kila ma abin da kake ta roƙon Allah din fitina ne da musiba a gare ka Allah sai ya canja maka da abin da yafi maka alkhairi asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi yasa kar muna auna mutane da mazhari an gane ko kar muna auna mutane da mazhari mu ce ai wani sabida matsayinsa na kaza ya kamata ya samu kaza kowa ne sabida shi dan wani ne shi ya kamata ya samu kaza ba a wannan ake auna mutane ba Allah Ubangiji ya riga ya tsara komai tun kafin komai ya kasance qaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50 amin ya halitta mu komai abin da ma kowa abin da zai samu ya halitta abin da zai faru komai na duniya gaba daya shi yasa da akwai wani abu guda daya da ya kamata mu fahimta cikin hikimomin Ubangiji duk abin da Allah ya yi to akwai hikima cikin wannan za ka iya ganin kullum kana taimaka ma iyayenka iyayenka suna maka addu'a kana yin addu'a kana neman ka taimaki danginka da ‘yan uwanka amma in ka zo ka roki Allah ya buɗa maka sai ka ga abin da kake samu ɗan kaɗan ne bai shige kuta yaumin abincin da za ka ci yau ba sai gobe ka sake fita ga wani kuma a sharari mutumin banza fasiki Allah ya babba shi abubuwa shi kawai komai nasa yana zuwa da sauki sauki to kar wannan ya yanke maka imanin ka da yaqinin ka da sanin Allah kar ya yanke maka ko da wasa saboda kila Allah son da yake maka shine ya barka dan kullum kana tsayuwa a kofansa kana ce ya Allah ya Allah ya Allah haka manzon Allah ya ce sai Allah idan yana son bawa sai ya bar bawan kullum sai ya roki Allah saboda Allah yana son ya ji sautin bawan yana ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi amma idan Allah ya baya son bawa bawan yana zuwa yana ce ya Allah sai kawai Allah ya ce ku bashi bana son in sake jin muryansa ma'ana Allah ba ya son bawan ke kila idan an buɗa maka an baka kuɗi da yawa to kila idan ka tafi ka tafi kenan ba ka dawo ba sallah ma bara kana samu kana yin ajami ba to Allah yana son ya barka da imanin ka ke he Allah ya barka kuta yau ne he ka roƙa yau in ka fita sai ka samu na yau gobe ka roƙa in ka fita sai ka samu na gobe to wannan kuma shine mafi girman arzikin da yake cikin abin da Allah ya bawa masu tawakkali law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi larzakakum kama yarzuqu at-tayr yabdu khimasan wa yaruhu butanan da za ku dogara da Allah hakikanin dogaro da dai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye da su wayi gari suna bukatan abin da za su ci babu komai a kundinsu amma zuwa yammaci sun wadata sun ci sun koshi ga baki daya saboda haka wannan yana maka nuni zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin hawa idan zaka hau abin hawa wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka daura kafanka akan abin hawan sai ka ce bismillah bayan ka tsala bayan abin hawan sai ka ce subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ka karanta wannan aya din sannan ka ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah su uku subhanaka inni kuntu minadh zalimin faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ka karanta wannan addu'an Allah ubangiji zai tsare ka ya tsara abin hawanka kuma za ka yi tafiya lafiya ka dawo lafiya wannan shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hawa abin hawa da mu tsaya a nan insha Allah sai wani sati za mu maimaita hadisin mu dada faɗan fa'idodin da suke cikin hadisin abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana soyayya sayyidina rasulullahi wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka allahumma salli wa sallim wa barik ala tal'ati al-haqqi bil haqqi alladhi la wujuda illa wujudahu wa la nura illa nurahu wa la madada illa madadahu wa kafa billahi shahidan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum